أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرابطة الثالثة والثلاثون dama talatin da uku kenan التفليسية da tafiliya in an yi tambaya na gari da ai kira tafiliya نعam akan harisu bin hammani har dan ne ma ya fito kala Allah yake ahadtu Allah ta'ala na Allah wanda ke zarki alƙawari muzi ya fa'ati tunda na na wato na na zama saurayi wato kamar ne yan shekara goma sha biyar shi ne a jikin da ya yi na'am Allah uwa kira salata ba ba zai kirkin da sallah ba wassalam gwagwaran iko كنت مع زوج الخلوات na zama shi tare da yanke wajen sa نعم ونحو الخلوات da kuma wasan nan na kaɗaita ورائي أوقات suna الصلاة ciyawa kaɗan sallah هو حاضر في المعاصم الفوائد suna tsoro daga zunubin nan na tsere tsere sallah نعم وإذا رافعت في رجلته idan ra maka to idan na na idan na aboci na na na na abota fi rilatin a cikin maraita أو حللت في to kuma رجلته na sauka mi rilatin a wani gari ne wajen sauka مرحبت بصوت ni الداعي إليه lalai da sautin nan mai kira ila ya zuwa sallah واقتديته بمن يحافظ kuma عليه in koyi da wanda yake kiyaye sallah فاتفق حين دخلت تفليفا sai ga mu cewa lokacin da na shiga tafilisa din nan أن صليت na yi sallah وعرفت tare da wata jama'a wanda مخاليفا suke talakawa فلما قضينا الصلاة bayan da muka je sallah وأجمعنا muka الانسلاك aminci al'imbula da tafiya نعم مرر الشيخ sai wani shi ya fito بعد اللقوة mabayyan nan na angon بال النسوة mai tsohon tufafi والقوة da ƙarfi فقال Kala yake, عزمت على من هلك ina yi aniya a azarku wato ina yin jami'a على من هلك من da wanda aka قوة halice الكلية.
aka halice shi daga yankunan na aiki نعم وتفوق در الأسجية kuma ya toki nonon nan na alaƙa biyu wato jama'a.
نعم إلا ما تكلف لي لقصته Wai ba abin da nake nema daga gare shi ne sai dai an kallafa masa lokutan ɗan zama biyu gare ni wato ya ɗan zauna kawai saurare ni.
نعم واستمع مني لقصته Kuma ya saurari ɗan toki min ne daga gare ni. Wato ɗan abin da zan toko na magana kawai abin da nake roƙo daga gare shi.
نعم ثم له الاختيار Nan za ki kuma na gare shi in ba da bayan ya ji wannan maganar وبيده البذل bayan wani hannunsa والرد kuma raji mana gare shi ke mai ba نعم فعقد له القوم الهباء sai mutane suka daura uba lahu gare shi yana wannan dan wannan din da ake fara haka a نعم daure kaba ku domin a zauna a huta a zauna a cikin jira da za a mutu ورثوا أمثال الرباء wanda kawai suka tabbata amsalin amsalin kamar irin misalin nan na ba ki gawa wanda suke yi kenan ga wannan da zai shi ala إيه. فلما آلت حسن إنساته yayin da ya sani kyawun nan na kawakin su ورزالت حساته da kuma wato rijayan na hankalin su قال kana da yake يا أولي الأبصار ba guda gannai الرامقة wanda suke masu maka gani والبصائر daga ne dai الرائقة masu kaye أما يغني عن الخبر الإياني yanu إياني yanzu ganin ido yanzu bai wadatar ba an labar da labari نعم abinda ko gani yanzu ai ya fi karfin a baku labari ya fi labari ba a ce an baku labari نعم وينبئ عن النار a الدخان yaki yanzu bai sanar ba an lara cewa akwai wuta a waje نعم شيب لائق ga yanzu furfura ta bayyana
ووهن ga فادح rauni kuma fadiyon wanda yake ya yayi wato ma'ana yana ta bayyani وداء والد ga cuta ita ma bayyana ya والباطن فالح kuma ga batin suke ko fadiyon shi ma bayyani abinda yake ka koyi ya zama bayyani Na.
wato shi ne talauci kenan نعم yanzu ga shi ya bayyana duk wannan abubuwan komai da komai a ya ba baku labari
ولقد كنت والله na ganin cewa wallahi na rage da Allah ممن na ملك sanna daga wanda ya mallaki dukiya ومالا mala kuma ya- ya ya ba da dukiya da ووليا ko ne ya kuma ya jibinta wanda ya sarauta kenan وآلا wahala kuma ya yi kyakkyawan nan siyasa da ya sarauta نعم ورفد wanda fa da ya yi taimako وأنال kuma ya bayar da kyauta ووصل ya sada zumunta ya وسال yi tunde فلم تزل الجوائب تضحك a jawa'ihu a kace ja'ihu ja'ihoyi ba ta cike ba نعم ta tana cikewa tana cikewa نعم شهيو jaya jaya ba an ji jaya jin musiba نعم eh والنوائب musiba dai amma ba ta ma wuya haka نعم irin jaya نعم ma jin da an zuwa ne in sa kan shuka duk ta tafi maka da haka jaya na cikin jaya نعم ko ya ci yaro ta an tattace shuka نعم an ka wasu ko Ah.
irin a wannan burguro din na ya zina ga ya ga ya ci mai ya ira kanka نعم jaya ne ya ga amma daga Allah ne wannan إيه to ba ta gushe ba wannan jayoyin ba ta تضحك gushe ba tana ta tana tana shajewa نعم والنوائب musibu kuma irin waɗannan musibu su kuma waɗannan su تنحت kala sana'atu ita kuma tana rukun abu ɗaya bayan ɗaya Mm.
wato wannan kuma a ce wannan ya mutu wannan ya mutu shi wannan haka ne Mm. Hatta wakar kafurun a zai shi ka ta zama fako
wal kafu ta ce ya shukrun zama faɗi wato ba kwana a cikin rage nan sai faran ka zai na'am wa shi'aru durun shi'aru tufafi kuma suka zama lurin tufa ne wanda ke rage tufa shi'aru ne shine tufafi wanda suke masu kare kare kamar sa ta hana na haɗe ganin ciki na'am wai yana nufin da yawa to har sai da tufa dai ta zama ta zama kamar tufafi ke eh kan shi'aru ne kamar tufafi na'am wal aishu murrun wala shi abincin rai kuma murrun ya zama mai ɗaki ne Mm. wa tibiyatu yara kuma ita la zauna da na'am kuka yana tsawa saboda yawa wa yatamannawna mutasatan nawa ina gurin nan na ma tsotsan nan na gurma dan dabino ma a ba shi masu ɗan zuka ma wannan ya ba wala
ولما أقوم هذا المقام shi kuma ban الشامل tsaya wannan bugire wanda yake mai muni ba a cikin har wannan roƙo نعم وأكشف لكم الدفائل ina yayi wani abubuwan da suke abun da gare ku kuma yanzu na yayi su إلا بعد ما شفيت sai dai bayan an ga an tsaya tare da ban yanzu na ban da ko kuma duk wannan musulun ma sai da ma nan aka tsaya tare da nan dai ولقيت kuma aka yi min hangun ma kuma kamar da wajen nuna مم. وشبت من مالك mai gurgura ba da abin da na gamu da shi na musiba وليتني لم أكن بقيت na ma dai ban wanzu ba a duniya ba ثم تأوه sannan kuma zai fara nisan irin na marasa lafiya kasa تأوه الأسير irin nisan nan na al'adu ne yawan kuka وأنتنا mutum mai saurin kuka نعم sai da ya saurin ya kuwa ga بصوت sauki غريب mai rauni kuma أشكو إلى الرحمن سبحانه suna kai kara zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sarki تقلب الدهر zuwa wa zamani وعدوانه cikin sa da وهادفاته mafar maka zamani قرأت da مروة zai kokaci fa duke na مم. وقولت مجدي kuma wa kawwala ta zama ta rantsa majiji wato mana shine ɗaukaka ta مم. وبنيانه da kuma gina da ta ta rantsa مم. وهتسرت أودي ba ta zarar kuma ta karkatar da bayana مم. ويا ويل من ya تهتسر kai الأحداث san man ta ta zuwa da su wannan kar maka zamani ta ta zuwa da sai ki tankwara wannan na Azkar.
azan sa نعم wannan ai yayi doro ne saboda saboda wannan talauci وأمهلت ربيعة kuma ta farantar da gidana ta kai ta sa masa fari حتى لم ير ربيعة الممهل جسانه a ce da ba ta yaran gidan jalar da shi ta zama ta yana مم.
ne rabe da gidana a ranzu wanda yake nufarin nan ma sai dai zama ma kwata-kwata ma sai rana ba za ta samu ba a ranzu larawa yana ɗaya daga cikin addu'a da za a maka ta alheri a cikin Hmm.
sarar lawo jirgana jirgana ba sauka نعم Allah ya yawaita tserayen gidanka.
نعم Wai wai gana nan ji ji bara ba ya zai yin ja ko wani abu. kun ba أنا أتي أنا أتولى ya wato ba ba ya ba wani abu.
نعم Kaga akwai wato walwala ke nan haka.
Ah, akwai yalwa. وغادرتني هائرا Na ban ni ha yana ina halakaje. Ba بائرا yana halakaje ne.
أكابد الفقرة Ina wayar talauci.
وأتجارة da bakan cikin.
من بعد ما كنت أخاطر Bayan da tun na ga wani ba wajen arziki ne.
نعم يصحب في النعمة أرجانا Ardanahu yana jin nan nake Ardanahu wato jefar da kansa da ni mata a cikin nima.
نعم يقتدي الآفون أراكم mabarata suna da taɓa nan na aura ko ganyayen sa wato suna ba suna samu alheri وهم السارون الملانة sai suna gode wannan na mira da wuta kan sa kun ga wuta su to ga yanda zamu je kan mutawo فأصبح اليوم eh yau ai gari a yau كأن لم يكن a آله ta الدهر ce shi da kan zamani da tamke shi ba الذي آنه wanda kuma yanzu zamanin da yake wahalar da shi wato da وبه yanzu da kan wanda wanda ya sani shi da da aini kurin da da kan baka shi ne na aini نعم وزور من an كان kana da له قادرا wanda da ya zama yana ziyara a wajensa yanzu da ziyara kuma sai zama ya karkata kuma yanzu ya bijira ma ya rabu da shi ba وعاف عاد القرس da neman alherin sa da abu yanzu ya kama shi kirfa na sanin sa ma haka sai ai wani ne ya yi kuma wani ne ya yi kuma wani kenan فهل فتن yanzu akwai wani saurayi يهزره ما يرى za من a سر من سر mutu abin سيده nan daga cikakke yi din nan zai faɗanta masa rai دهره خانه wanda zamanin sa ya haifi فيفرج الحمى ya yi batun ciki الذي wanda همه ya same shi ويصلح الشان ya raja a yi الذي شان wanda ya yi bataki قال الراوي mai ruwa ya ce فثبت الجماعة sai jama'a kuma ya ta karkata إلى أن تستثبته zuwa ta jarba shi ƙaninsa نعم لتستنجش أبعثه domin ta motsa aka yi ɓoyayyen lamarinsa نعم وتستمتلع حسيبته kuma ta kaskafi a cibata hu burgamansa فقالت له ta gane mene ne ya ya ake da نعم ba Allah wuce take da shi قد عرفنا قدر mun رتبتك san darajar nan na harkuma suka darajar jinka نعم ورأينا ورأينا darajar darajar ka ce نعم yana yana mun ga kuma tarra musu suka Na'am.
suka nan na girgijanka fa arribna da wata shi uba to musanni muna son mu ka sanar da mu kuma bishiyar nan na shi uba take wato asalinka gana mana me kuma asalinka daga na kace wa hasirin lisama ka ka yaye hune na'am Allah alisu batuka ya nisba ka kuma wato ka yaye mu na'am fa'arala eh bujira irala man mu irin ya zuri bujira nan wanda aka jarrabe shi bil inati da wahala au bushra kuma aka tilka masa bishara da haihuwar yaya mata waje ala yal'anu sai ya tawbata sai ya haɗe yana cire wa larura ma ya bayyana wannan ruwa ta shi bayyana Eh.
ya bayyana ya bayyana wannan abubuwan wa yata'aqabu yana kamewa min tagayyul muru'at kuma kaje wannan na mutunci ma na mutunci kuma ya tafi ba wani mai mutunci thumma anshada sai da waka lafzun da sadiq lafazi wanda yake gadiyan wanda yake mai keta in mabayani ne Hmm, wa jarsul hadi da kuma jarfin gwarje wato kamar sunan ta murya mai gwarje Na.
ajiyar wanda yake mai wadara na'am la'amruka na rantsa da wannan da ranka fa kullu farjin yadullu janahu ba dukkan reshe bane dakan dakan sa yake shiryawa allazi mai daɗi ala asli yake shiryawa yanzu asalin sa an gajiyar da wata su ai wannan daga ji eh hakika asalin sa ne sama daga jin sama ka san asalin sa ma mai daɗi na'am wa kullu ma hala sai dai ka ci abin da ya daɗi hina sukutabi lokacin da aka zo maka da shi wala tas'alu to shahada aka daga tambayi a shahada zuma an na an haɗi hadi da kudin zuman ka ce wani ne hmm sai zuman nan ne ya ma kin kawo jira ka ji abin da ya kuma wata kila inda an ci mutuwa an ci ma ci hmm irin fi da karfan nan Haka.
har wani ci mutuwa an ci ma an yi hanyar da cewa idan kudin zuma idan ciwon nan abu Ka ba su yin zuma ya ba ba.
su yin zuman ma bai zaki bai zaki ba amma da haka duka ci za a ko mutuwa lafiya hmm ku ga kada ka tambaya ma ka ce wani ne hmm don ba ya ka sha ba na'am wa man yiz kamar yanzu idza ma atasarta al-kurum idan ka masu kanan na jihar kuruma ina shi na'am kamar da je sulafa da afirka wato ah, matan nan na afirka nan na gaka hmm min kulli hajji da kuma fatashensa na'am ana ne kyau da kuma wanda mun ɗauki mara kyau daga daga cikin matan na'am la tugli domin ka tsara ta wa turkhisa ko ka arhanta an ke barata har a sani na'am ka san wanda yake da kyau ka san wanda yake da kada ka je a- abin da mara kyau kuma a nan ne za ka san ka kwaji tsarin na'am wata shari'a kullum sara misali ko ka je ka je shi gwargwadon siyan ta kansa abin da ya kamata ka yi hmm fa'arun ala al-fadi aiki ya tabbata a bisa ma- mai wayo hmm al-lawzi mai kaifin hankali dukul al-ghamizati shine ai bai tafi daga rishi a ce ya shiga kaskanci hmm fi asali ya ce haka nan da kuma a ce ya shiga kaskanci hmm ala kala yake fadda hal qauma sai wato ma'ana ya- sai ya tarar- ya sagalar da mutanen bi zakaihi ya ka yi da da wannan sansa da kaifin hankalinsa wa tahai da kuma makirkinsa wa haka nabahu sai ya tarar su bi husn adai da kuma kyawawan na bayarwar hukunsa ma adai tare da kusan nan kafin gaban gabaki kuma ga da ruwa eh ana bibiya da ruwa ba hatta jama'u lahu a bayan har sai da suka tara a bayan kubani koyayin nan na alhubar ko baka shi ne abin da ake koyawa ne abu wanda dan aljihu da ake yi a nan eh da shi irin wannan abin ka dan kabo zuwa to zuwa nayi ba yanzu ake neman tunanin ka wannan irin wannan da za a je kan yawwa ga ba da su ta kure ne Mm.
irin wannan koyayin abin ma gida ka kure shi aka bashi na'am wa hafaya da kubani kuma koyayin nan na asaba ne shi kuma zamanin kamar wani abu ne ake yin sa tsakanin ciki ne shi kuma da kanan ne shi ne shi ne shi ne su bane abin da yake kusa da baya na'am daga baya ne zuwa nan kuke na'am wa qalu lahu suka ce da shi ya haza ya kai wannan innaka kunta ala rasi Suna dai ta kewaye a Bisabijiya bakiyata wata ke mai kankanin ruwa.
Ha.
Mana abin da suka bazu ya ɗan mai kankanin ya bisa su mata.
na'am wa ta'aramta Ta fi cewa kuma bi ilmiyatin Amya haliyata wanda ba komai a ciki.
Ha.
Amya ita ce irin wannan abin da abin da yake kaka. Zuma zuma take kaka.
suna Wannan abin da ake sa mata suna.
ne kai kan Shi ne eh, shi ne Amya.
na'am Wani Amya ce kaje kuma ka bujira Eh, kuma ka ba komai a Ha.
ciki. Wanda kamar da wajen da zai ba shi da wani abu da ya zuba shi.
na'am wa kuzu hadhihi subabatu Karki wannan wanji, kan Abu da ha.
ake shara dan kankani.
na'am wa abhana Kaɗa hada ta ma ba ya bowa ballaga.
wala isaba Shi ne la'a da ba kure wala ya saba ta ba da cewa. Wato ba ba ma bukata ya bowa kuma ba bukata su tara da garfe.
فنزل كلهم Sai ya saukar da karancin su منزلة الكفر lokacin nan na yawa.
ووصل Ya قبوله gane da kafu da karban sa da بالكفر gorewa kuma yana yana karɓa yana gorewa.
نعم ثم تولى Sannan ya ba da baya kuma وكل الكفر yana jan nan na kakannin sa.
وينهض بالخبد يتركه Wani abu kuma yana yanke wannan na tsaro kawo tamar kwanza bin abu da bagauriya wato ana kamar dai kashi ana haɗa hanya ana tafiya.
قال Ana ال- zuwa ji a guri kenan da نعم قال المخبر بهذه ba da المسألة labari wannan za a yake taswira bi Ita ana zuranta gare ni.
annahu muhilun Cewa shi wannan mai kirkitawa ne.
la riya Da sifan nan tasa, hakika sifan nan tasa kirkita ta kawai ba.
na gutar sannu'un Mutaje ne ke.
a cikin tafiyar da tasa da yake tafiya da shi ba haka ba yake.
sannan halittu Yana zabura alhajin min hajin suna abin da na tafarkinsa.
wa aqabu adaran Wannan abin na daraja huwa to ma'ana mana na ɗansa guraben sa inda yake tafiya.
na'am wa huwa yalhazu ni Shi ko yana tazra yana kallo na jaziran a waje.
na'am Yake ban gido ke yana ganya. Yake yana ganya nake.
na'am wa yusiuni hadara kuma yana da damun kawai cewa in ya gani tana sai kuma sai kara kuda sai zai mu sai zai mu wannan hatta idza halat tariqa ai yayin da ala yau bin cikin hanyar kuma wa an kada hadida eh, ko ta dari ku to tariqa ai yayin da hanya ya zama yawo bin cikin nan babu hatta kowa idza halat tariqa na'am wa an kada ha kana ta hadisi kuma tabbatarwa ya tabbata na'am ma'ana ya zama da ni ko sai shi babu komai kenan Hmm, nazara ilayya sai duwa zuwa gare ni nazara man irin hashka kusan wanda ya farin ciki wa basha kuma sai ya yi murmushi
وما وما هلا بعد ما غش kuma hala kuma tsarkake su yayin da ba da magana bayan da kin yi alƙi وقال kana yake دون إخالك ina da أصحاب kai الحج kai kai kai a hakika dan uwan dan uwan bakunci ne ورائدك wannan ne ma abokan taka ne suka ce ga mun wannan ya abokan taka tafiya هل لك في رفيق yanzu yana na na na na Allah ga ya tabbata gare ka نعم ina jidin a cikin aboki يرفق بك wanda zai san ga gare ka ويرفق wayar suka kuma ya zama wato mana ya tabbata ka نعم وينفق عليك wayar suka ne kuma ya cirta gare ka ya cirta ka مم، وينفق kuma ya cirta ka فقلت له yana da shi أتاني هذا law الرفيق atani hada razu da wannan Na'am.
abokin zai zo mu مم، a lawa لو أتاني التوفيق a ai da ga da farko ya zo mu wannan ne أها ضلال yake gari ka samu wannan mutum فبت بك ai guri واستكرمت nemi kiran ma ki فرت بك wanda ne kuma ka siya ni ثم تبيك مدينة sai dare sai dariya lokaci ne sau نعم وتمثل لي فتاة سوية kuma ya musulci gare ni shi ma sun kulla a jimari da shi kuma babu babu komai a jiba hankun ba komai tunda kowa ya haɗu da gari sai shi kuma أي يا وزير ya an الشريف nuna jin mu ne a saru biyu لا تلغنا babu wani aiki da ke cikin sa wannan wannan dauran da shi ولا تلغنا Eh, wala shi wata babu wani kuma da cikin wani a cikin alamarsa وترجس كل شيء sai na farin ciki da kuma yi daga wani shi وكذب da لك kuma gaskiyar hankulin zare na gaba shi da hankulin masu ne daɗi نعم wanda da maka yayin يا من تجي ملامك ne ni na zarge shi على كل مقامك ta mukunan matsabata yi mukamman zaman sa da yi فتخافا a sai ya wata bakin sai ya buɗe bakin sa وان شد قبل ne ya ان waka tun kafin ku zarge shi نعم ظهرت برأس na bai- na bayyana ina ginasin da da jiki ba shi نعم لكي ما يقال kuma a فقير cikin bakirin talaka ne يزج الزمان البسط kora zamani almusa ja abu mai korowa ne kora mutane na zamani نعم وظهرت للناس na bayyana ga mutane an karkuli cewa ni an mun hangun kam nala kalbi bihi ma tara ai da yawa take samu abin da take kauna da wannan hangun nan kuma ga yana zama wani abu ba ولولا الرصاصة a ba tare da jikin kayan da na sa ba والجرس ai da ba za ta tsaya gare ni ba ولولا a ba dan التفاليح hangun nan ba لم ألقكم ai ba zan samu biyan bukatar ta ba ba zan samu abin da ke ba zan gaba da shi ثم قال ba zai yace إنه لم يبدأ لي بهذه العرل ما ترك shi a maciya ya ba ta wanzu gare ni ba a wannan gari kuma tunda yanzu na zama abin da zamu ai da abin da matsayi mun da shi ne yaji to kuma yanzu zai bace ولا في أهل هذا kuma الدماغ ba wanda ya tsamaya a cikin halin ta kuma yanzu nan zan samu wani abu kuma نعم فإن كنت الرشيد ka ga mace sai abokin da nake nema to Ɗariƙar ɗariƙa.
zama dari da zama dari نعم ta hanya mu kama hanya yanzu نعم فسرنا منها muka tafi gina daga hanyar nan muna متجردين masa raitan wuri kawai رافضته ne آخرين shi shekara biyu حجرتين to sa su نعم mana ta kuke نعم وكنت على sai ala أصحابه aka saba wuda zan abuce shi ne ma Ba iki.
mutukar rayuwa ta zan abuce shi ma فأبى الدهر shi zamani ana mutum mai rarraba kuma sai ya ci ya ce a ba zai yi ba الحمد لله.